ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدئة وكل بدئة دلالة وكل دلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa a wannan masallaci mai albarka a yau alhamis daren juma'a da muka saba haduwa domin gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma yau ma kamar kullum allah cikin yardarsa da amincewarsa ya raya mu kuma ya bamu wannan damai idan ba a manta ba sati da ya gabata mun kwana akan aya ta ko dai 39 ko kuma 38 na dan manta mun karanta wa atadal fa'atadal qurba haqqahu to kenan mun kwana a aya ta 47 zuwa da 8 a cikin suratul eh 30 ko eh 30 da ya 30 dike wato za mu tashi a nan wannan sura suratul rumi faɗan Allah mai girma da buwaya fa'ati zalƙur ba haƙƙahu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون
Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fa'ati dal ƙurba haƙaƙu ka ba makusancinka haƙƙin shi ya ƙuli ta'ala amiran Allah yana faɗa yana mai yin umarni bai ɗa'i dal ƙurba haƙaƙu a ba ɗan uwa haƙƙin da yake da kwai wannan ya nuna akwai wani haƙƙi da ɗan uwa yake da shi akan wa akan ɗan uwansa wanda wannan haƙƙin ba mutane bane suka yi taro suka yi mitin suka ce ya kamata mu raba haƙoƙi wani kai haƙƙinka kaza a kaina ni haƙƙi na kaza a kanka a kafin Allah ya halicce su ya tsara wannan hukuncin ya ce ga haƙƙin wani a kan wani kenan kowa in ya zo ya tar da wannan dokan ne iya aikin mu bi ko kuma ƙin bi Allah ki ce a baiwa makusanci haƙƙin shi na biyuwal musikina a baiwa talakawa in aka ce musikini wa huwan ladila shaikullam shi ne mutumin da baya da wani abu yanfiku alaihi wanda zai ci aulahu shaikun ko kuma yana da abin amma la ya kumi bai kafa ya ɗihi abin bai ishe shi ba ya ɗauki rayuwar shi daga watan wannan na ramadan zuwa ramadan daga watan almuharram zuwa almuharram ma'ana bai da abin da zai ci wata shida ko shekara ɗaya in yana da abin da zai cin to ba da abin da zai tuwahi in yana da abin tuwahi ba da abin da zai kula da kiwon lahiyar kanshi ko ta ɗanshi kaga har yanzu dai yana cikin mabukatan da za a taimakon su sannan yake cewa wabin sabili a baiwa mai tafiya haƙƙin shi kenan mai tafiya mana da haƙƙi akan mutane shin kai ta sama ko kuma waninka ta sama zalika yin haka ɗin ba da wannan umarni haƙƙin da Allah ce ka bayar khairul lilladina yuriduna wajha Allah shine alkhairi ga mutumin da yake ne yake da nihin ranar lahira ya shiga aljanna kuma ya ga Allah domin ka shiga aljanna ka ga Allah ganin Allah ya aljanna daki kuma ba za a ga Allah ba sai an shiga aljanna shi yasa muminai kadai suke ganin Allah kafirai ba sa ganin Allah amma su ma muminai galiban din sai a aljanna akwai mai zuwa aljanna ba mumini ba kafiri ba ya zuwa aljanna kuma shi ganin Allah ya yi aljanna dadi sai Allah ke cewa wa ula'ika humul mufilihuna masu bayar da haƙƙin da Allah ɗora musu su ne waɗanda suke almufilihuna masu cin nasara fi duniya wa la'akira a duniya da lahira kamar yadda muka faɗa a wannan aya tana nuna akwai haƙƙi malamai suka ce masu haƙƙi a kanmu mutum ne guda uku akwai ɗan uwanka na jini yana da haƙƙi a kanka akwai ɗan uwanka na addini yana da haƙƙi a kanka akwai ɗan uwanka na zaman gari ko zaman unguwa yana da haƙƙi a kanka to me na hudu ɗan uwanka da wata tafiya ta gama ku baka taba ganin shi ba bai taba ganin ka ba ka hau mota ya hau mota ka hau jirgi ya hau jirgi ɗan wannan tafiyar akwai haƙƙin shi a kanka akwai haƙƙin ka akan shi a'a dukkanin mutanen duniya suna da wani haƙƙi a kanka na ka yi ƙoƙarin alkhairinka ya sadu da su ka riƙe sharrinka kai ya haɗu da su to a cikin waɗannan masu haƙƙin akwai wani yahi wani mutumin da yake ɗan uwanka ne na jini wa ƙane ɗan wa ɗan ƙane babanka da baban shi innaka da innashi suke ɗiyan ya da kanwa ko suke ya da kanwa kaga ya zama ɗan uwa to ɗan uwan nan kaga wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ya fi kowa kusa da kai ko da shi da 'ya'yan shi suna da haƙƙi a kanka to kuma sai aka samu bayan 'yan uwantaka kuma musulmi ne kai musulmi ne kaga akwai haƙƙin 'yan uwantaka da haƙƙin musulunci kuma sai aka samu ga gidanka gana shi kuma akwai haƙƙin makwabtaka kaga yana da haƙƙi guda uku a kanka kai ɗaya kai ma kuma kana da haƙƙi uku a kan shi haƙƙin shi a kanka ya kiyaye haƙƙinka a kan shi ka kiyaye to daga cikin haƙƙin ɗan'uwa kan ɗan'uwa akwai idan kana da wadata ka ba shi ka taimake shi ka ƙarfafe shi ka rufe asirin shi shin wannan ko makwabci ne ko da kafiri ne ana so ka kare mishi mutuncin shi yana kusa da kai balantana ya zama musulmi kuma ya zama uwa kada kai ɗin ka cuce shi kada ka cuci dukiyar shi ka cuce shi a dukiya kada ka cuce shi a iyalansa kada ka zuban mai da mutunci kada ka yi hatta da ruwan gwalalo da za ka zo ka watsa ya ji wari kaya haram ya yi haram hatta da ka yi gini ka ɗaga sama ruwa ya rika zubo mu cikin gida kaya haram ko ka rika hango gidan shi kaya haram to kuma in ɗan wanka ne idan kana da arziki ya zamna cikin talauci kaya haram sai ka ba shi zakka bayan zakka ka raka mai kyauta ta yau da kullun idan yana da matsala ka ɗauki nauyin matsalai ba zai yi ba kana mawadaci mai arziki ‘yan uwanka na jini cikin yunwa cikin haya cikin tsiraici a ƙasa suna yawo wallahi haƙƙinsu a kanka sai Allah ya tambaye ka duk sunnanka geminka ya ka hannan sunanka mutumin banza a akhlaq lalle mai addini ne kai amma mai mummunar ɗabi'a haka su kuma haƙƙinsu ne su girmama ka su mutunta ka ka ga 'ya'yanka da nasu ka haɗa su sun yi ilimi ingantacce ka ga 'ya'yanka da nasu ka haɗa su sun samu sana'a wannan shi ne abin da aka wajabta makuwa ba duk sanda ka zama maƙetaci marowaci ramin kura daga kai sai ɗanka wanda ya shigo ciki ya zama nama na muduka ne ko ko na muduka to wallahi tallahi ka shirya ka ba Allah amsar abin da zaka ba shi wai wannan ba magana wai a samu ba kana kwartanci a gidan shi ko kana kwartanci da ƴaƴan shi ko kana a'a kawai rowa kadai to tana iya hana ka shiga aljanna gamin hwari wayo ga muku marowaci wani mutum ne na albarka duha ka'ida ta shiga ta zama ɗan wuta sai in ka zama marowaci kake samun biza shi kafirci shine fasfo ɗin to ka kai amma biza ka tabbata kana da damar tahiya sai ka zama marowaci shi yasa duk inda ɗan wutar duniya ke zaka same shi marowaci ne kuma maƙetaci ne mai baƙin ciki ne baya san ku karu shi yasa in ka lura siffar da Allah ya siffanta kan shi siffa ce ta tausayi da kyauta da ragawa da sauƙaƙawa da yaƙiya kuma ne ta ce siffar annabin shi siffar annabawan shi ko wata mu'ujiza annabi zai nuna to in ka kalli mu'ujiza baya zuwa da mu'ujizar keta da za ta damu jama'a sai dai ya zo da mu'ujizar da al'umma za ta karu annabi salihu da ya zo da taguwa da kura zo ka ta waje an yi mu'ujizar kura ta ci juwa ne da taguwa ya zo tana da nono ana tatsa ana sha to kai mu zai ka tazo mu'jizar miciji da kura ya datsu wancan ya ciji wancan ya ce ba mu'jiza bace bala'i ne ka zo da shi haka ne annabi Musa annabi Isa a mu'jizar shi akwai rayar da matacce da warkar da mara lahiya kashe mutum ne mu'jizar shi ko raya shi sauki ko azaba annabi isa akwai ma marar lahiya addu'a ya warki kai kuma ce in kai in aka bata maka rai mai lahiya sai ta kuci to kai maketaci ne ba wali bane shaqi ne dan ba yin wali maketaci mu'jizar annabi muhammad daga ciki ana hwai ya daga hannu bai sabke ba sai da sai da sabke da ruwa ruwan ya ƙi ƙahewa haida aka yi sati haida mai neman wannan suka ce a yi haƙuri a roƙi allah ruwan kuma a rage shi haka yanzu mu'ujizar kawowa ko ƙwacewa kai he in aka ce mu'ujizar ka in aka taɓa ka gobe da nisa ne mai arziki tsiya ce ake ce to kai daman ta ci manzan allah ya ga wata mata tare da tawaga ne ana tafiya
kai ba ta muka to me kace shi bako ne kuma shi tambaye shi eh na'am eh aban da kai ya rantse in baka da labarin komai to shi kenan ka iya rantsewa Allah kiyaye ya yi haka nan an gane ko kenan dole ne ka ba da haƙƙin ɗan uwanka kan ɗan uwanka ko manzo Allah ina muku bayanin ya haɗu da wata mata tare da tawagar jama'a matan nan ta ɗauko ruwa a salka mutum sama da dubu ɗaya da ɗari hudu suna jin ruwa kuma babu ruwa kuma salka ɗaya ce sai ce a kirayo matan nan aka kira ta ba ta da ikon ta ce ba zan zo ba dole ta zo kwarai da ta zo aka ce ina kika samo ruwa ta ce nisan tahiyar awa hudu ne aka yi to ba mu mu sha taron jama'a ta isa ce ba ta bayar ba don ta bada da aka buɗe salkar sai manzo Allah ya sa hannunki cikin salkai sai ruwa ya rika bubbugowa daga yatsotsin shi sai da mutum 1400 suka sha ruwa dabbobinsu suka sha kuma salkar ba ta- kaman ba a taba ba aka bar mata salkar ta yi gaba dalilin musulunta ta kenan yanzu manzo Allah mu'jizar shi ta kawowa ce ko ta kwacewa ce ta kawo wace
Allah yana ce arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamakum man fis samai mai jin tausayi Allah yana jin tausayin shi ku ji tausayin bayan Allah da kuke rayuwa har ko da dabbaci sai Allah ku ya ji kanku idan ka zama mai keta ko a dabba to kai ma sai Allah ya kuntata maka saboda an samu ruwaya ingantattu guda biyu daga manzan Allah wata baiwar Allah mumina musulma ta yi mugunta kwaya ɗaya tak me muguntarta ɗaure mage ta yi kyanwa ba ta ba ta ba abinci ba ta saki ba magen yunwa ta kashe magen bala'in da ta sha wajen wannan wahalar sai mu Allah ya ce a mata sakamako a kai ta wuta ba zuwa bane da dindindin amma dai yadda waccan ta sha azaba ita ma ta sha azaba aljaza'u min jinsul amal wannan matar ta shiga wuta a dalilin azabtar da mage to ina azabtar da dan adam ga wata baiwar Allah da aka ba da tarihi iya abinda tarihi ya nuna ba yahudiya ce sannan kuma karuwa ce to ta zamna a yahudiya ta ma kadai kakabare karuwa karuwar kafira
kam nasar biki kablatar biyu ga karuwanci ga kafirci amma ta zo rijiya tana jin kishirwa ta ga kare yana jin kishirwa ta ba karen ruwa ya sha Allah ya sa ma rayuwarta albarka ya he mata shi ya sanya ayoyi alkur'ani suna da yawa da Allah yake magana akan wannan wa'ata dal qurba halqahu dinna a suratul isra'i dan buga misali Allah yana cewa وآت ذي ال- وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا Allah ce wa atu dal qurba haqqahu ka ba dan uwanka haƙƙinsa haƙƙinsa shine in kai mai wadata ne ka mishi kyauta in baka da wadata in aiki yake ka kama mishi in tarbiya ƴaƴan shi yake ka kama mishi akwai wani haƙƙi na zumunci ka je wurin shi ya zo wurinka wa bin sabili ka ba mai tafiya haƙƙinsa wala tubaddir tabdila kakkai almubazzaranci da dukiya yana daga cikin abin da yake kawo ma duniya musiba ababe guda uku da suke sa bala'i ya sabka kan al'umma daga cikinsu akwai idza'atul mali lalata dukiya a harkar banza kaga mutum ya kashe makudan kuɗi a abin da bai da amfani amma kuma ga 'yan uwan shi bukata wurjanjan ya gaza daukan matakin warware wannan matsalai a nan wani nijar akwai wani mutum da aka lokacin ana samun kuɗi ya ji kuɗi sun ishe shi a wani nijar ɗin wannan tamuwa da har yanzu wasu na kwana a gidan kara wasu na in sun ci abincin saye sai na dare bayan Allah suna yawo a ƙasa ko babu Ah, akwai su.
akwai wani mai arziki a nan ko shugaban ƙasar Nijar a zuriyarsu sai ka samu talaka mara abinci ko babu wani mai arziki a nan Nijar da ya isa a ya ci- a ce babu talaka a cikin zuriyarsu wallahi ƙarya yake Kwarai ba to amma wannan mai arzikin ka san miyai sai ya je Baljika ya sayo kare na miliyan hudu ya wai ka hudu keta ɗauki karenmu na Nijar mana wai ya je Baljik ya sayo kare na miliyan hudu a turewa karen aka kashi nan Nijar kullum rago guda ake yanka mishi yanzu dan Allah wannan ya ba mutane haƙinsu yanzu kuna tamahanin kudin da ake da su 'yan kasuwanmu suke da su birnin da magaran maraɗi tawa kwanni madawa tasawa wa wa wa wa wawawa ɗin wannan duka duk gama ka ta hayya mai a tattara dukiyar nan tasu wani miliyar bakwai wani miliyar ɗaya wani biyu wani miliyan ɗari biyar da kyau kwarai kuwa wani miliyan sittin wani miliyan haka za ko a zamna a cire kashi ɗaya cikin arba'in ɗin kuɗin 'yan kasuwanmu a raba ma talakawa kuna tamanin kuɗin nawa ne wallahi da sai ka ga alamun wannan kuɗin he kasuwa ta canza to in suka hudda zakka ba sa bayarwa a nan da magarin mutumin da ya mallaki miliyar nawa ne idan ka raba miliyar ɗaya so arba'in nawa za ka samu eh miliyan 25 yanzu a ce a ƙauyenku da ka taho kana da miliyar ɗaya zakka ce ho wannan haƙƙin Allah ne ba naka ba miliyan 25 ka kai shi ƙauyenku
miya ta yi ja Ah, miya ta yi akwai gyara ko babu to don haka nan shi yasa kake ga baƙin ciki ya yi yawa matsaloli suka zo suka lullube mu kowa bai san ɗan uwan shi din mai akuya arba'in a hudda ɗaya zakka in shekara ta yi din mai saniya talatin ya bada karsana din mai raƙumi biyar ya bada buzguma akuya ko kasganyar tilkiya aka tattara na nijar nawa za a samu an warware matsala ko ba an warware ba Allah samu dace akar makallahu je gaba وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون Ubangiji subhanahu wata'ala yake mana bayani yace wa ma ataitum min riban liyarbu fi amwalin nasi dukkanin abin da za ku bayar na kyauta da nihin ya ƙaru cikin dukiyar mutane falayar bu'in dalla ba a samun ladan shi a wurin Allah amma wa ma'atatin min zakatin abin da kuka bada na zakar dukiyarku ko sadaka da ikhlasi wannan kuka bayar da shi don Allah turiduna waje Allah kuna neman yarda Allah da abin fa'ula'ika irin wannan sadakai ko masu wannan sadaka humul mutu'ifuna su ne ake lillinka musu ladansu to ya fi da wannan aya abinda aya take nufi ita kyauta kala biyu ce ko in ce riba kala biyu ce akwai ribar da haramun ce akwai ribar da ba haramun ba ce kana ƙauyen ku wajen a runguza ɗan uwanka ma'aikaci a niyame yana kwashe miliyan kamar biyu a wata sai ka yi guzirin zabuwa ko shidda ko bakwai da ƙwai daga nan hanniya ne ka ce gaida ka na zo ka ba shi wannan aimiya a sha da kai kuma in za ka taho ka ce to wannan mushe gida za ni in yace to wani a gaida gida he ya ganka gobe kace gida ne zan taya har sai ya gano abin da ya kake so ya duba wasu shaddodi manya da turaman atanhohi da kuɗi birgi birgi da kuɗi kamar jika 300 wanda kai in ka zo za ka mai da zabbinka ka samu abincin wata uku hudu gaskiya ne to babu lada a wurin Allah dan ba sadaka ba kai amma ba haramun bane
ita ce ribar da ta da rawa ita ce ribar da ba haramun ba amma ba samun lada wanda ya hika sai ka kama rago ka kai mishi ka bashi ka ce a yanka wannan ama yara miya dama ya saba ci daman dama ya saba ci kai ko ka saba ci kai kuma yanzu ba yara ba za a ma miya har tuwon za a ma kar ka karbe ka mutane kana babba ka ce to Allah saka da alheri wannan addu'a ya hika iya ta taki kuma ta yi kira karbe samu wani abu mai kwari ka bashi wannan in an yi kar ka dauka in kai haka ka samu lada amma baka da lahi kar ka dauka wai riba ce amma a wu- a manzan Allah annabi Muhammad shi an hana shi yayi haka Allah yana cewa wala tamanu wala tamunun tastakthir kai manzan Allah an haramta ma kai kyauta kana ne neman kai saboda shi ya fi ƙarfin haka wannan khasa ce lin nabi sallallahu alaihi wasallam amma banda sauran al'umma shi kai ka iya yi ni na iya yi alarma iya yi kwarai kwarai kowa ma zai iya yi Zan halak dage.
ne Zan in dage.
an yi kafaɗi kuma kakkasa a faɗa ta iya yiwa ka yi kafaɗi amma dai shi kuma bai kyauta ba in kafaɗi in kaga za ka faɗi yawaita ban kwana in an yi ban kwana da kai a sake ganin ka gobe yo ah wai baka tafi baka cewa alaji ka ban gane ba mun tafi ba ina zan tafi da ai kai ne tahiyar ta alaji ai injin na a mace yake he ka mana sabon inji dan guza gaskiya ni ai na buga ana wannan a yan uwantaka an yarda da haka to amma idan lada kake nema a wurin Allah ba irin wacce kyautar za ka yi ba sai ka yi kyautar da baka bukata a baka a nan malamai suka ce idan aka zo aka yi biki mai lahin shi babu lahi wani ya zo a wurin biki ya baka kudi ya baka jika hamsin ranar na shiga kai mishi hamsin ɗin shi ba matsala ba ne amma ya ce irin na mata sai ka yi ƙari har a raɗa rigima shi ne lahi domin ai yanzu bukata gare na kuɗi yana taro yana bukata a gangama mishi kuɗi to kai ma irin wani abin zai same ka kai ma kana bukata ba a cewa kun yi laifi ba a cewa kun yi wannan Te- wani taimakon juna ne kuke kawai ƙarin ne bai da kyau in kuma wanda ka hi ƙari- ya hi ƙarhinka ka ba shi bikin jika goma ya ka ɗari biyar haile wanka tashi sai ka maida mishi biyar duk ba matsala ba ne daman kai biyar ɗin daidai ɗari biyar ɗin shi take kwarai ko he ya sami ɗari biyar sau biyar kai baka samu biyar ɗin to da haka kowane ku- tsuntsu kukan Gidansu.
girman makogoron shi girman kukan shi ko to da haka kenan girman ka girman kyautar kenan idan kana buƙatar lada yaya za ka yi sai ka cire dukiya ko zakka ko sadaka wadda ka ga dama in ka bada ya zamanto baka buƙatar wani yabo ko godiya ko in wata ran taka ta taso amma a'a kayi ne dan a baka a lahira to wannan shine Allah zai biya nan take shine Allah ke cewa lalle haƙiƙa wannan Allah zai bada lada akan haka an gane ku shi ne ke cewa wanda ya haka sai Allah ya lullunka mishi wannan abin fa'ula'ika humul mudu'afuna waɗannan su ne wanda Allah yake lullunka ma lada hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa wato ɗaya daga cikinku idan ya yi sadaka da wani abu na bayarwa sadaka ya ɗauki wata dukiya don Allah ya bayar to wannan dukiyar ubangiji zai karɓe ta ne da hannun shi hannun da ya dace da shi Allah da girman Allah don ba mu san yadda Allah bai yake kawai cayi biyadihi da hannunsa magana in ka ce ba, ba, ba shi yake ni ba sai mu ce wa ya gaya maka kala abin ne ba mu sani ba ya ce wa mata saddaka ahadun bi adali tamrin babu wani da zai yi sadaka ɗaya daga cikinku da abin da ko da ƙwayar dabino yake Ɗau- dabino ƙwaya ɗaya daga nan abin da ya sama min kasabi tsayibin na daga abin da ka samu na halak-halak ɗinka ne illa a kaza harrahamani biyadi sai Allah mai rahama ya karɓi wannan abin da hannunsa da ya dace da shi idan Allah ya karɓi wannan abin da hannunsa da ya dace da shi- da- da shi fayurabbiha sai ya rinka renon wannan abin lisahibiha ga wanda ya sadaka Allah ya ta tana dama da sadaka ya ta tana dama wannan sadaka yana renonta kama yurabbi ahadukum ahadukum falwahu kama yadda ɗaya daga cikin ku yake renon ɗan dukushin shi ai ka san in an hoye ma doki karami ai ɗaya kake ka raka bi a hankali a hankali kana renon shi ko in an jima nan dukushin mi zai zama garman do in garman doki ana hawa to haka Allah zai rike wannan zai karɓi sadaka wannan da kai yana renanta yana renanta har ta kai girmanta ya kai a azama min uhudin tahi girman dutsen uhudu ga mutumin da ya taba zuwa madina ya ga Uhu- dutsen uhudu haka ɗin shi kilo bakwai ne kenan daga nan ya yi fesan wancan kuma gaba sama ya kusan metar 700 kusan mil guda ne kaɗan ya rage a mil a kilometar ɗaya to in in aka ce lada ya kai kaman wannan binariya kake tamani shi to wannan shine ake ne fa ulaika humul mudafuna Allah sai ya talillinka maka ya talillinka maka sai Allah ke cewa mi الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم
mm.
هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء na'am سبحانه وتعالى عما يشركون Allah subhanahu wata'ala yana mana cikakken bayani akan cewa shine ya cancanta da bauta ba wani ba sai ce Allahu shi Allah da ake cewa shi kadai za ku bauta ma kar ku bauta ma wani in ba shi ba in kuna so ku gane wani Allah ne ya za ku gane shi Allah ya ce to ga siffofin da za ku gane shi allazi shine wannan khalaqakum wanda ya kage halittar ku ku daga babu da babu kai aka yi ka hatta da mahaihinka da mahaihiyarka da su suka yi ka su ma suna da tabbat ɗin ba su suka yi ka ba dai in suka yi ka to su waye yi su wanda ya yi su waye su har an kai kan inda ba wa- wanda ya yi su shine Allah dole kuma a tsaya daga nan kenan Allah shine khalaqakum ya halicce ku daga babu lokacin da ba haihe ka ba sunan ka mai babu matacce sai Allah ya halicce ka ya kaka wannan duniya din ai wa huwa al-khaliqur raziqu shine mahalicci shine mai arzata halitta tun daga ƙasar da za ta sh- takawa da oxygen da za ta shaƙa da lafiya da ido da komai da kuma abinci na arziki da hore lafiyar da za a ci abincin da yadda za a yi a ci abincin duk wannan daga Allah ne ya kharuju lil insani min badani ummihi quryan duk wani dan adam da ka gani Allah yana fito da shi ne in an aihe shi daga cikin uwar shi zir yake zuwa ko akwai wanda ya zo da shakwara da jamfa da wando akwai wani soja da ya zo da kakin soja sarki fa zir kowa ya zo kuma komin ko za ka zama wani zir za ka zo kuma da ka zo sannan jahili ne ka ban malamin da ya san alkur'ani babu dan boko kowa zero zero ya zo eh haka ne haka ne dole daga baya ne za a yi za ka nema ka samu to bayan an zo duniya sannan da ka zo ba ka ji kuma ba ka gani kuma mahaukaci ne ma kai don baka san ba me kake wallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun haka Allah ya fito da kowa daga cikin mu ashe abinda ka samu waye ma shi Allah subhanahu kyauta ce daga cikin kyautar Allah da haka Allah fito da ku la ilma lahu babu wani ilimi ga dan adam ya zo ba shi da komai bai san ba komi bai iya ba komi laisa alaihi shay'un bai da komai na arziki Allah anan ya bashi diddagin da ganin da lahiyar da ƙarhin da arzikin da tuwaye da gidan da 'ya'yan da matan da faɗa a yi sun masannan yumitukun kuma zai kashe ku duk duniya babu wanda bai mutu ba ko akwai shi wani mataki ake takawa a ce kahi ƙarfin mutuwa a matakin mutsiyata a ce kai mugu ne mutsiyaci ka kai fir'auna ya ce dibi wai fir'auna wai shi mai ɗagawa ba kamar shi har cikin ruwa ne ta bi shi bai haye ba ta makure shi bai kai ga abin da ya yi nihi ba kwarai kwarai kwarai kwarai
sun gama da mutuwa kuma su gama ba ya ce da tana da makangari ne ai da na maruzu bai mace ba matsiya ta irin waɗannan sun mutu ko ba su mutu ba to idan a daraja ne da kima Allah ne ke son ka da a ce daraja tana sawa a daɗe da a yanzu duniya annabawa suna nan lauka na duniya ta dumuli wahidin lakana rasulallah hayyan wa baƙiya da duniya tana dawwama ga wani dan kirkin shi da yanzu manzan Allah yana nan yanzu yana nan duk gewaye-gewayenka da iya tawilinka kai kai za ka yi gaba ka yi baya ka ce a'a ai ba mutuwa ba yayi kaura yayi ya je kauran aiko ba mutuwa ba yayi wafati ne kana gewaye-gewaye kuma inda za ka je makka ka je madina alhaji an dawo lahiya lahiya ku ina ina da ina kuje wallahi muka je makka muka yi aiki muka je madina muka je kabarin manzo Allah wuri gidan manzo Allah ko kabarin shi kabarin sa
dole ka yarda kuma daman qur'ani ya tabbatar da annabi zai mutu kuma shi annabi ya ce ni zan mutu ba wani annabin da ya dawwama sai da aka dora mai mutuwa kai ba a ma yi wata halitta ba ta annabawa ko ba annaba ba Allah kice kullu nafsin za kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum wa nabluukum bisharri wal khairi fitna kowace rai mutuwa za ta yi yau mawaki ma san da wannan za a jarrabe ku da abu mai daɗi ko marar daɗi kuma makoma dole wurinmu ne da haka sannan za a idan duk an gama wannan abin sun mai mitukun kuma Allah zai kashe ku ba da hazihi alhayati bayan wannan rayuwar kuma in kun mutu din sun mai yuhuyikum kuma ya sake tayar da ku yawmal qiyamati ranar tashin kiyama Allah yake cewa hal min shuraka'ikum kai tambaya dama hal ita lafaz istifhami ne na tambaya la mahalla lahu min al-i'rab shin akwai wani min shuraka'ikum cikin abukan da kuke hada ni da su alladina ta'budunahum min dunillah wanda kuke bauta ma wanda ba Allah ba kowaye shi man yaf'alu min zalikum min shay'in wanda yake iya yin haka ya samar da ku daga babu ya arzuta ku da ji da gani da abinci da lahiya da da kaza da kaza ku rayu da mutunci da wadata da aikin yi akwai mai yin haka sannan ya kashe ku ya raya ku ya muku hisabi akwai mai yin haka ashe gumakan nan ba su isa ba tunda babu mai yin haka la ya qadiru ahadun minhum ala fi'li ala fi'li shay'un min dalika ba wani da yake da ikon aikata kaɗan daga cikin wannan bare duka balillahu subhanahu wa ta'ala ai Allah ne kawai mai girma da buwaya shi ya kadaita bil khaliqi war rizqi والإحياء والإماتة ثم يبعث لخلائق يوم القيامة shine ya kadaita da halitta halitta da arzuta halitta da raya halitta da matar da ita da tayar da ita ranar kiyama da yi mata hisabi saboda haka ma Allah kice subhanahu wa ta'ala amma yushriku sarki ya tabbata ga Allah game da shirkar da kuke ai ta'ala wa taqaddasa ya girmama ya tsarkaka wa tanazzaha wa ta'azama jalla wa azza ya girmama ya ɗaukaka ya buwaya ya burin ƙasa an ya kullahu sharikun a ce wai Allah kuma ya da abokin tarayya cikin waɗannan kaskantattun da ba su isa ba au nadirun ko wani makamanci mai mataimaki au musawi ko wanda za a daita shi da Allah au waladun ko ɗa au waladun ko kuma mahaifa bal huwa Allahu al-ahadu samadu shine Allah al-faradu kadaitaccen sarki as-samadu wanda ake nihin shi da bukata bai bukata a wurin kowa alladhi lam yalid wa lam yulad wanda bai aifa ba ba aihe shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahadun kuma bai da wani mai kama wani tsara da za a gama su da shi sai Allah yake cewa mi zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas li yuzikahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un qul siru qul siru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qabl kana aktharuhum mushrikin Allah subhanahu wata'ala ke cewa zahara al-fasadu fil barri wal bahri malamai sun yi maganganu akan wannan menene fasadu din kuma lafazin albarri wal bahari shi me ake nihi da shi wasu ka ce alfasadu din nan da aka ce zahara ta bayyana suka ce shine shirka tsafi canfi ya watsu cikin al'umma wasu suka ce shine manya-manyan lahika da ɓanna da ake na kisan kai da sace-sace da zinace-zinace da luwaɗi da ƙwace kayan bayan Allah da zub da ginin bayan Allah wasu suka ce shine dukkanin wani ta'asa da wani fasadi to shine ya bayyana kaga abinda zamu abinda ayat za ta dauka ta kumshi duka dauko tun daga manya-manyan lahika har zuwa ga kaba'irai zuwa ga wanda ma basu kai su ba to sai magana albarru wal baharu wasu malamai suka ce anan ana nihin irin waɗannan manyan lahika na shirka da kisan kai da kwace da zalunci da rishin zumunci da rishin mutunci da cin amana da yaudara da ababe marasa kyau sun watsu a manyan birane da ƙauyuka sai zamanto albarwar bahar ana nihin birane da ƙauyuka za a ga ana ta'asa a birni ana yin ta'asa a ƙauye a da za a ga wani ɓangare ɗaya ake wani ba a yi amma yanzu ta gama ko'ina haka ne? ana shan kwaya a birni ana shan kwaya ana sata a birni ana sata ana luwaɗi a birni ana luwaɗi ana zina a birni ana zina a ina ana tsahi a birni ana tsahi a ina ana kisan kai a birni ana kisan kai a ina ana cin amana a birni ana cin amana a ƙauye ana rishin zumunci a birni ana yanke zumunci a ƙauye kaga duk abin ya yaɗi ko'ina wasu kuma suka fassara da albarru ɗinnan walbaharu albarru wadda aka sani doron ƙasa inda ba ruwa ba albaharu ana nihin cikin ƙasa cikin ruwa inda ba doron ƙasa ba yadda bisa ƙasa ya lalace inda babu ruwa to a cikin teku ma ya lalace wannan ma kuma zai iya shiga kashe-kashen nan da fasadi da ɓanna ba ya watsu ba a doron duniya to a cikin teku ana yi ko ba yi fashin jiragen ruwa da ake a cikin teku in ka ɗauka mashigar somaliya mashigar gini equatorial gini nan wajen inda nigeria ke in an ce gini karka ɗauka ce gini bisa kowa ne a'a in an ce mashigar gini wajen equatorial gini inda an shigo daga su malaba za a shigo wajen su fatakwat za a shigo har su kwatanu su ina su ina to a nan wurin yanzu a duniya an ce shine wuri mafi hadari har ma ya fi yankin somaliya kafan afirka hadari haka ana yi a tekun pacific ana yi a tekun mediterranean ana wannan banna a tekun india ana yin inda ka sani wasu wurare da ake cikin teku akwai fasadi daban-daban daban-daban yanzu dan adam ya kai yana shiga a wannan wuraren ya koma can ake luwaɗi can ake zina can ake kisan kai waɗannan da suke ɗaukan mutane a jiragen ruwan da ba su wuce mutum arba'in su ɗora musu mutum ɗari biyar su je tsakiyar ruwan mediterranean sai nitsar da al'umma ɓanna ce kowa ɓanna ce sun wasan ƙarya ce suke su sun iya ruwa sauran jama'a ba su iya ba da a tara musu kuɗi ko kuma a'a shi kamashan yana tripoli kwance shi gaban ruwa ya karɓi kuɗinku ya tura ku cikin rufu ka sani a albarru ɗin nan an sha lodin mutane daga nan a ce za a kai su a gadas in aka kai su gabashin a runguza haye mutumin ya watsar da su a nan gurin an sha yi mutumin shi bai taɓa zuwa nijar ba ka kai shi a runguza ka ce ya yi gaba kaɗan ga a gadas ɗin nan wanda ya yi nisa da shi tanut ya cinye kudin ko bai cinye ba banna ce kowa banna ce idan ka ce arne ne to kai kuma wani imani ne aka ce a ina za ka samu alkur'ani Allah ce ka ci kayan mutane cuta shi kai kuma sai Allah saka mishi yana wannan arnan tana arniya wannan za a dauko sallata a baka ita sallar ba ta kai ba kai ba ka kai ba kaga aikin banza kenan dan haka dauka an ka cuci arne wai an ci a banza wallah ba ci ba banza yana iya ma maka sanadiye ku dade a wuta ai ka san irin riko na yan kokowa ko ya rike ba ta yi ba kai da kyar yo shi dai arne bai je ba aljanna kuma bai bar ba haƙƙin shi kaga in ya rike ka a wuta ko ka jima ko kai shekara kamar miliyan takwas a hudu ka da kyar an cece ka manzo Allah cece ka da kyar a kwara ba koko Allah sauƙaƙe dagar ka ɗauka wai in ka cuci arne an ci a banza ka za mutum mutane suka ɗauka wai in ka cuci arne ne wallahi ko dan ina da kare ka cuta ko ka zubda jinin shi ko ka mai rishin mutunci a lahira kawai sai ga Allah ce haka dan ina da kalan nan miyama da na ga dama kai za ka rika neman karan daga nan a ƙasa har gandu kuma da walki a wuyanka duk mutane sun waye suna shakwarar jama'a kana walki akwai azabar ta yi wannan kana busa bindi kai Allah ruwa maka asiri kaka birni kake zamne da saka karya da rana kai ayi abinci da kai ka shiga hafanka tana baka baka gode ma ba Allah kake ganin dan ina da kare ka tuce yi kana nihin in ya rike ka a jahannama yace an biya shi ya za'i Allah sabu ga da haka malamai suka ce zaharar fasadi filbardi wal bahari da haka wasu ka fassara suka ce kisan kai da ɗan annaba adam ya fara yi shi ne farkon alfasadi da ya fara bayyanuwa a doron duniya a ruwa kuma ya akudu kulla safinatin gasba wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba
kaga akwai wanda suka rika kwace jiragen ruwan bayan Allah kaga ana yi addu'a doran kasa ana yaina to wannan abin in ma dai menene ka tattara su duka wasu miyagun ayyuka ne da su suke lalata duniya duk sanda bayi suka rayu a duniya ana fasadi ana tsahi ana bokanci boka yana da kima babban mutum yake da alaka da boka musamman in ana siyasa billahi da dan siyasa zai baka tasai ka ga yana nausawa cikin daji ba neman mutane ba zaya wai wani ne zai duba mishi zai kahe mishi dole shi za a zaba kuma sai ya gama tsahin a tattara shi a kada ya yi ta rigima yana zuwa kotu lauyi su ce karka yarda ya za aboka ce karda duk zuwan da yana jika ɗari biyar ba karka yarda kuma ƙarshe ɗin he lauyan bayan ya karɓi kaman miliyan ishirin ya ce to a yi Allah isa su dai sun ga alamun dai ba a masa adalci ba amma dai sun bi dokar ƙasa dai sun barwa Allah ina ka barwa Allah ka karɓi kuɗinka shi dai zai barwa Allah to wallahi wannan tsahe-tsahe suna rusa ƙasa zina tana rusa ƙasa zub da jinin jama'a yana rusa ƙasa luwaɗi yana rusa ƙasa sata tana rusa ƙasa ƙarya tana rusa ƙasa cin amana tana rusa ƙasa ƙeta da mugunta da jahilci suna rusa ƙasa ko mu bari ko mu ci gaba ƙasa ta ci gaba da rushewa ku gaya ma faransa ku gaya ma ɗinkin duniya ita ma ta shiga mugun abin da kuka shiga ba yadda za a yi dan abu ne Allah ya aiko shi shi faransa ba ta mashi tsawa kai take ma tsawa ɗan nijar idan ruwan talauci da faransa ku talauci ne faransa ta mai tsawa a'a wai wani rishin lahiya ce faransa kai yanzu baka mamaki corona ita wa corona hau wani abu ne wanda ido bai gani sai an sa wasu na'urori an yi bincike ta tada hankalin kowa ta hana 'yan bariki-bariki da ɗan bariki ba da wanda ba an zo an jera mata saba-saba ita ce ɗan wanka ma ku daina gesa sai dai ku yi haka haka dai kowa gani wai in aka zo wai in kai haka ne wai sai kai haka wai kai ma kai haka wai hemi hakan nan da ka saba ba matan mutane hannu yanzu kaga Allah cikin sauki ya hana kawai ya ce ba dan Allah ba Allah ce kar kai manzo Allah ce ka bari yara mu ne kai iyaye aka ce to corona ce mishi ba ai yanzu dai kaka nan banjur banjur in shugaban kasa ya zo da waye da babba da waye in suka zo ana nan lati ta kaisa da matan mutane ya kai za dauki corona virus kaga corona virus bai yarda da Allah ba amma corona virus ta ce ya bari ya bari da a biro biro ba ga bake babu wannan magana kaga kenan Allah da ikon shi ya sanya Allah ya ya sa abubuwa sun lalace me yasa suka lalace bi ma kasabat aidin nas saboda abinda hannayen mutane suka yi na laifi Allah ya kawo wannan bala'i na rigingimu da tashin hankali li yuziqahum ba'd alladhi amilu dan ya ɗanɗana ma mutane sashen abin da suka aikata ba duka ba wani ɗan sashe ne aka ɗora muku don ku gane la'allahum yarji'una ko mutane za su dawo kan gaskiya in ba su dawo ba Allah zai ci gaba da kama su haka ita duniya lalacewarta banna saban Allah gyaruwarta tana gyaruwa ne da bin Allah shi yasa mandan Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa lahaddun yuqamu fil ardi ahabbu ila ahabbu ila ahliha min an yum min an yumdiru 40 sabahan abi shari'ar Allah ayi aiki da ita so ɗaya tak a tseda ma barawo haddi ko mazinaci haddi ko makaryaci haddi ko mashayin giya haddi ko mai sharri haddi so ɗaya tak albarkar da za a samu ta hi kwana arba'in ana ruwa to he kuka ce gaba ɗaya duk abin da yake na shari'a ne kar a yi shi sai waka kishi shi na zalimci sai wasu marasa mutunci marasa ilimi jahilai sai suka ce kare haƙƙin ɗan adam ne suke su kuma abin da suke so ba ɗan adam ba suke kare haƙƙin so suke same da ɗan adam su cutar da shi ya zama ɗan wuta don ka hana ɗan adam bin annaba adam da sunan kare mishi haƙƙi ka ɗora shi hanyar shaidan mai kamshi ba kare haƙƙin ɗan adam ba ne kuma kai ka gane haƙƙi ne ko ba haƙƙi ba ne sanda Iblis ya tara ire-irenku zai muku hudu ba a cikin wuta ya ce to kuna gani na ji cece ku ce ta yawa ni ne ne kaza ni ne ne kaza na hana wannan surutun banza ku saurara ku jiya wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li alaykum min fidani illa an da'awtukum fastadartu li fala talumuni wa lumu anfusakum ce ka shedi wani daga cani ne kowa ya ce kanshi ne shegantakan banza kiran ka nai da gora naje baka ga annabawan Allah suna cewa ayi gaskiya ayi amana ba nace kai ƙarya ka zama mugu ka bi a raka baka albashi baka ci albashin ba na kare haƙin dan adam ka raka cewa zina ba lahi bane ka raka hada in an yi aure amma in aka yi zina baka hada ka soke kai ka ce ba komi bane in an kama barawo ka ce an ci haƙin shi in barawo ya kashe mutane ka raka cewa to a yi bincike dai ashe ka ci to ka ci ba wannan kudin da baka ba kuma shi kenan a wuta ka raka ya ce to kaga kaɗin ƙarikin maganar ban ka gane he kai gane ɗan adam kana da yanci ko baka da yanci gagaran ne shaidan saboda baka da yanci magana ma hana ka ina masu magana albarkacin baki sai ce to kan karshen wannan albarkacin bakin babu shi sai tsit da haka Allah ce kulka ce musu siru fil ardi siru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qabl kana aktharuhum mushrikin Allah ce kulka gaya musu siru fil ardi ku yi tafiya a ban ƙasa tafiya ta bude ido fanzuru ku yi dubi kaifa kana aqibatu alladhina min qablu wai kaga ƙarshen mutanen da suka suke kafin ku suka zo masu laifi irin wannan mazinata ma'azzalimai mayaudara makaryata mahandama wanda ba su mai da jinin bayan Allah komai ba ba su mai da ƙarya komai ba suka yi ta tsafe-tsafe ƙaƙa sun yi ƙarshe mai kyau ko ba su yi ba ba su yi ba kana su waɗancan mutanen na farko aka sarrahun mushirki na mafi yawansu mushirkai ne to don haka ne ‘yan uwa mu ma kanmu ƙiyamun laila addinin mu bai ɗaukan wani wasa ko ƙarya ko yaudara ko wannan kuma ba a zaɓen inda ya maka kai inda bai maka ba ka aiki dukkan shi za a yi ba zai yi ba mai maida rigingimu tsakankaninmu da cin mutuncin juna tsakankaninmu zagin junanmu kashe junanmu cin amana junanmu mu wanke mishi kwakwalwa mu ce wai wannan abin wai wani tsari ne na rayuwar duniya dole kun ga waɗannan littattafan abin da ya sa na zo da su don in yi sharhi a kan me akan irin abubuwan da muke ciki a yau don duk wa'azi yana ana so a yi shi a halin da ake ciki wannan dai duk mutumin da yake musulmi ya san kowane littafi shi ne ake kira sharhi tahawiyya sharhu tahawiyya fil aqidatu salafiyya na wani babban malami al-allama aliyu bin aliyu bin muhammad wannan ibn wannan izzuddin wannan mutum a takaice sama da shekaru 700 ba dan zamani bane duk wannan kwamatar tan bai santa ba bai ganta ba wannan sharhu sunna shi ma na imamul barbahari imamul barbahari shi ma ba yaro bane shi ne wanda ake kira abi muhammad hussein bin aliyu albarbahari wanda yau ya rasu hijira tana da shekara 329 a yau muna shekara 442 cire mini 300 a cikin 400 sauran nawa? sauran nawa? in ka cire 300 sauran nawa 1113 yau da barin shi duniya ba aihuwar shi ba mutuwar shi daga radda ya mutu zuwa yau da muke karatun na shekara 1100 da shekara 13 yaro ne ko ba ruwa ne ya san abin da muke to waɗannan malaman dukkaninsu sun yi maganganu a abin da ya shahi aƙida ta musulmi game da shugabanci ko zaman lahiya. Imamu Ƙurɗabi mai tafsirin jami'ul ahakami na manta shi ne a gida jizi'in shi na farko fasara ayar da Allah yake cewa wa iz qala rabbu wa iz qala malaika a'a wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa magana khalifanci ya yi dogon bayani sai nike so in takaita mana sai yake cewa duk inda kaga mutum ya samu shugabanci bai wuce abu hudu cikin hudu babu na biyar kowane irin shugabanci ka samu daga hudun nan ko ka gada babanka ne mai mulkin ya mutu ka hau ko wanka ko kanan ka gado kenan ko nawa kenan ko kuma wanda yake kai ya kama hannunka ya ce wane ne mai gado na ko kuma wanda yake kai ya ba ku dama ya ce ku zaɓa tsakankanin wane da wane da wane dama shi zaɓe takaita mutane ake cewa a takaita wasu a ce masu kwaliti kaza ne za a zaɓa a cikinsu nawa kenan ko kuma ka bi dare da bindiga a fafata haka kashe masu gadin ka kama shugaban kasai ko ka yanka shi ko ka bashi da rai dai ka hau kujerar ka zamna ne na hudu to aka na biyar duk wanda ya samu mulki cikin wannan ne aka na biyar aihuwa ka kai da shi ga dashe wannan iya kashi dai wannan hudun ne ko to imamu kurdabi ya ce duk sanda kuke musulmi sai wani ya biyo ɗaya daga cikin hanyoyin hudun nan ya hau wannan kujerai in ya zamna to zancen rigima ya ƙare sai dai tsarin yadda za a yi a zamna lahiya saboda in kuka ce za ku yi rigima yana da soja da wane ne madadin gyara ɓanna ce za a yi kuma kukun sani saboda mulki za a iya kashe mutum ya yi dubu ɗari an sha kashewa da da yanzu bashar al'asar saboda shi kadai mutum nawa kashe a siriya kaddabi mutum nawa kashe saboda shi kadai gyara aka yi koban da aka wanda suka yi rigingimin kaddafi a yanzu libya yau da libya demil dis wacce ta hidani rigimar ta amfani su ko ba su ta da su yan misira da suka yi zanga-zanga suka ture wannan yake da suna? eh? a'a kafin shi husnu mubarak yanzu ta yi kyau ta siriya ta yi kyau ta tunizi wanda ya balbala ma kanshi isansu ya kunna wuta ya tunkari Allah don kare demokuraɗiyya bai kare mishi addini ba kyale shi shi wannan daman 0-0 wanda suka bi bayan su kaka sudan da aka yi zanga-zanga aka tunkuɗe albashir ta yi kyau to he imamu ƙurɗabi ya ce shi idan kan ya zama kuke da rigima amma da ya zama zance ya tsaki to waɗannan bari mu fara da shi wannan bawan Allah sharhi ne wanda ya magana akan aqida ahli sunna in dai kai ahli sunna ne to wannan shine aqida su ahli sunna din yayi abin ne kamar as-su'al wal jawab na farko sai yake cewa tunda shi sharhi ne yake cewa qauluhu wadan malan da yace wala nara al-khuruj ala a'immatina wa wulata umurina muna ganin ba mu ba mu yarda ba mu suwa ke da yanayin alisunna mu ba mu amince ba a tsarin karantarwar annabi da sahabbai mu yi hoto na hutu akan shugabanninmu ya ce mu a musulunci babu wannan amma a shi'a a demokuraɗiyya he a yi a kashe kowa in ka hau kawo wanda zai hau ɗin dai ba ɗan gidanku ba ne don duwanda za su yi wanda zanga-zanga bawon shi a ciki ba ƙananka ba ɗanka a cikin wanda za su hau masu zama na gari banza komin wayanka sunan ka zama na gari banza tunda ba ku ne za ku hau sai yake cewa muna ganin mu ba mu ga wannan abin a cikin addini ba wa in jaru ko azzalumai ne wala na da'u alaihim kuma ba ma yin addu'a mu ce ubangiji Allah ka ka bala'i ka dora musu wala nan da'u yadan min da'atihim kuma ba ma cewa mu ba shugabannin mu bane yau mun yi tawaye mu koma dutse mu ce ai ba ai ba da mu kudadi ya kirki wana wana wana rada'atihim muna mu abinda muka fahimta biyayya dan a zamna lahiya ko da suna zalimci zalimcin nata yana nan ba a kore shi ba fa shi sai a bar ma Allah ya yi maganin su shi in ana so a canza shugaba a bari Allah ya canza karkace ko da da ƙarihin tuwo ba ta canzuwa da ƙarihin tuwo amma in kuka yi in kuka da ƙarhin imani da addu'a he ta canzu ba a kashe kowa ba ba wannan ba canjin cikin bi ne ko wanda yake kai din Allah ya canza ɗabi'un shi ya muku abin da kuke so in an yi haka sai ko kuma ubangiji ya canza shi daga zaman duniya mai da shi lahira da ya canza kuncewa hana ba duk tsatsaya ba ya hana masu canjin ya ce sun yawa da Allah ga damar canza shi ba ya kawai da ina roma da aika mutuwa da masu gadi sai da ya bari an je faransa ya sallama ya karbe ka can don ka kare ni ba a yamai ba ne a ce faransa ta ka to a faransa ya kashe shi a bata a hada gwamnati ya mutu kenan sai mu zo wannan wannan irin ya karanta ya karanta a dalilai da dama daga ciki ya ka hadisin da yake wannan hadisin kuzai batul yamani shi da muke so mu ganin yake cewa in yi kuzai ba yake cewa kanan nasu mutane sun kasance ya sa'aluna rasulullah sallallahu alaihi wasallam suna tambaya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam alal khairi akan abubuwa na alkhairi wa kuntuni ko na kasance as'aluhu an sharri ni sharri nake tambaya shi sharrin ma yana da kyau kasan shi shi huzaifa shi in zai tambaya sharri yake tambaya ya ce a manzan Allah yanzu da muna jahiliya sai alheri ya zo da musulunci bayan wannan alheri akwai sharri ya ce akwai ya ce to bayan sharrin akwai alheri ya ce akwai bayan shi akwai wani sharrin ya ce akwai har aka je inda manzan Allah yake ce mishi za a kai kan wasu mutane su zamanto suna shugabancinku ba sa bin sunnar annabi ba sa bin littafin Allah jikinsu irin naku su yi wanka su sa babban riga wani lokaci har da rawani amma ba duk abin da musulunci ya ce ba sa yi kokari suna fasikanci yake cewa ga su kuma suna bisa wata shirye da ba tawa ba ma ƙarya ta duniya sai ce to bayan wannan sharrin akwai wani sharri ya ce ƙwarai kwa ya ce za ka samu wasu mutane suna kiran ku zuwa ga jihannama ma inda za ku bayi su ɗari bisa ɗari ku yi ɗa'a to kuma an kuma tautu za ku yake cewa suna rayuwa da wannan jikinsu irin namu kaza ɗinsu irin namu ganganinsu irin namu sai yake cewa ya manzan Allah fama tara me za kake gani in adaraka na zalika idan ni rayuwa ta ta sa na iske wannan mutanen kakaza ne me kake bani shawara sai ce ina umarnin ka kalidimci jama'an musulmi yadda tsarin musulmi na zaman lahiya da yadda Allah ya ce ka bi su a zaman haka kar ka bi 'yan duniya masu ai kaza da shugabanni ya ce to idan babu musulmin kirki ko kuma musulmin ma babu su ma duka he yan kaɗan ya ce ko kai ɗaya ne musulmin gehence ka zamana karka kashe gara a kashe ka da kashe da ka ɗauki ka je lahira ka kashe gara kai ka gudu ka je baka goyi bayan kowa ba kana zaman kawai tare da kai kashe ka ta hi maka daɗi dan in kai kashe he ka hudu me yasa kashe shi amma kai a kashe kai shi yake ma tambaya kai biyan ka za a yi har ƙarshe yake cewa za ku ga wasu shugabanni waɗanda abin da suke kuna ƙyamar shi baya da kyau shay'an ya karahuna kuna ƙin abin da suke sai ce ya zami yake cewa ku yi haƙuri har ku gamu da ni a kan tafkin alkausara a wata tambaya yake cewa kana ganin ba za mu fito da makami tunda azzalimai bane mu yaƙe su ya manzo Allah ce a kar ku yaƙe su dan yakin su ba zai ka komi ba sai banna labarin ya tsawo to haka shi ma yadda wannan ya fada haka dan shi yasa ban kaba littafin da yake shekaru 40 50 dan haka ce ra'ayin wasu ne yanzu wannan ayi shuru din shine aqida ahli sunna wal jamaa shine aqidan musulmi haka in ka duba sharhin risala wannan din shi muqaddama ta risala shekaru wajen dubu gare da mutuwa ba haka ya faɗa yadda waɗannan bayan Allah suka faɗa babu inda za ka kawo wani littafi na musulunci da ya ba da izinin zanga-zanga babu shi amma abinda musulunci ya ce idan muka ga azzaliman shugabanni mu yi addu'a mu yi istigifari mu haɗa zumunci mu daina zina mu daina ƙarya ubangiji zai muna maganinsu amma ku yanzu abin da kuke nunawa kamar kun iya magani ko kun iya ba wallahi kun iya ba ƙarya ce fa dan da an shewa tiya gas da gudu daga nan har babban tafki ne kuma me fa'ida me wa fa'ida wannan kaga ka sha wahalar da batta da riba me amfaninta ta kuma 'yan Nijar ku sani ba mu zaman lahiya ya fi komi daɗi yanzu ku duba yadda za mu wani mu kwana da daddare he ƙarhe uku ka ɗauki jikaka ka ɗaya da ɗan kabi kabi ya kai ka in ana rigima ya kai ka ta hiya ta yi ka je nan nan difa fito ƙarhe hudu in Allah da in kai kilomita ɗaya ka ji bindiga mu yanzu ba arziki ba ne ka kwana kana akwai inda za ku ɗora shayi da rediyo kuna zaune hagarin Allah ya waye sai dai boli zubi jikin ku su wuce ni'ima ne kuma ni'ima ne ka zo gidanka da shanunka a ƙauye a ɗaure yammacin gida da rumbunanka na haɗi gidanka ma tuhaniya ce ba ta da gobe ka shiga ka yi reran ban mai taba ka he ma ka ji wasu yara su kuma suna can suna shayi suna ihwace ihwacen su da ya irin na zamfara ne aka wawure ka aka sace ka aka ce sai an biya miliyan takwas kai baka da baka taba ganin ta ba aka ba ni'ima bace yaushe za ku muna musulmi za mu rinka yanzu misali kona dukiyar wani zagin wani yanzu a ce ga wasu al'umma samari su zo 'yan shekara 25 su tare titi duk tsoho mai shekara 60 40 80 in ya zo yana wuciya sai sun zage shi an da kimota shi da Allah tarbiyyar 'yan niyyar ce ko tarbiyyar na ce yaran nan alheri ne ake kwamsu ko shari to ya kamata mu da kanmu ma kan makiya mulani ba mu ce kada kowa ne mahaƙi shi ba kun ba mu ce ba wai shugabanni adilai ne ya za a yi adalci daman ba an yi ba adalci kuma kuma kun san ba an yi ba wane ma in ya zo ba an yi ba wane ma in ya zo ba an yi ba na gaba ma in ya zo ba an yi ba conference na sunan na aka yi dinnan galibin da ranku aka yi ko nan waɗannan 'yan siyasa kakab ɗin wannan lidodin na yanzu da malaman da wanda ba malaman ba a gabansu suna cikin mambobin conference national aka ɗaga nijar aka ce me za a rubuta ta ƙasan musulmi ce ko kuma ba musulmi ba ce ba wata shari'a da ƙur'ani ba ba a samu ɗaya daga cikin 'yan siyasan nan ba malan da wanda ba malan ɗinsu ba ko ɗaya ba wanda ya ce ta musulma ce bal ma ta suka yi a bar ta kahuran ƙasa ce layiki ce ba ta da addini kaka za a ce mu muke da ƙasa mu ne masu ƙasa kuma ba ta da addini ƙarya ce gashi amerika tana da addini faransa tana da addini ingila tana da addini dan yanzu baka isa baka tsaya takara a amerika kai ba kirista bane baka isa baka tsaya takara a faransa a ce kai musulmi ne kai takara baka isa ba kai ba shi ba ya uwar yarinya ta raka diyatta lakwal da ɗan kwali ba hijabi ba aka ce a'a majalisa aka je shugaban ƙasar faransa ya ce ba zan ba da dama ba ba fa yarinya yan lakwal ɗin ba uwar da za ta kai ta a mota ita uwa an ta tsaya ƙofar lakwal ɗin da ɗan kwali aka ce la ta yi kama da addini har yan mai da zaka ce ranka ya ɗaya mutanen kashi goma ne cikin ɗari ba ya ce kashi goma yau majorite ne muna kashi tisa'in su suna kashi goma ba su haƙi yau su kuma rabin kaso ne cikin ɗari amma kunnan doki muke su waɗannan 'yan siyasa da kuke ce musu masu adalcin su suka ce nijar ɗin kahura ce shi da shi wancewa da shi wancan ɗin ma da shi dan da aka tashi babu wanda ya kare cewa ta zama musulmi professor jubahan mani hambali jinju su kaɗai suka yi magana sauran wanda ma bai ce ba komi da aka ce layiki ce haka ya daga hannu balma ballaci su tashi ya ma da zagi musulmi ayana tun da shi ballaci su ko tashi ma ya zazzagi musulmi mutanen nan suna goya mashi baya aka rako shi a gida na ta ya san demokuraɗiyya a kuka gina ƙasa a kan haka yanzu kake so a maka adalci oga kamance kai ba kai ba kamance abinda kama Allah kamance abinda duk kama Allah kamance abada Allah ya za a ma adalci waka zalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'd Allah ta dama haka in muka samu azzalimi karabin sai muka babban mu dora musu ta mutsiya yana bana yarda bai da hay ka yarda bana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik